نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب جامع في الصلاة وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصير السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف
نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب jami'un wato wannan babi ne wanda ya kumshi matsaloli waɗanda suke mabambanta matsaloli wanda za su iya shiga ƙarƙashin babi daban-daban fi salati a cikin hukumce-hukumce na sallah wa aqallu ma yujzi'ul mar'ata malam yace mafi karamcin tufafin da yake isar mace mafi karancin abin da yake isar mace minan libasi daga cikin tufafi fi salati a cikin sallah wato tufafi mafi karamci wanda yake isar mace ta yi sallah shine addir'ul hasif wato riga wanda take mai kabri asabihu wanda take mai cikakkiyar saƙa idan aka ce addirwa a nan kamar yadda malam zai yi tafsirinta wato ana nufin riga ba ana nufin silke ba alhasif ita kuma shine alkathif wato mai kabri ko alhasif bisad ko alhasif bisin wato ita ce mai kabri riga wanda take mai kabri a sabir wanda take mai cikakkiyar saƙa wato wanda ya zamanto ba shara-shara ba ce kuma ba irin kamar waɗansu laishashika ba ne na wannan zamani ɗin allazi yasturu zuhura ƙadamaiha rigar da take suturcewa bayan ƙafafuwanta idan tana tsaye wato idan ta saka rigar a jikinta har ya zuwa wato saman ƙafafuwanta su ne bayan ƙafafuwanta to idan tana tsaye har nan za ta sauka kuma lokacin da ta tafi ta yi sujada to ƙafafuwan nata cikin nasu wannan riga ɗin za ta rufe shi za ta rufe ta an gane ko to wannan shine mafi karamcin abin da yake isar mace wato ta yi sallah tana sanye da shi na'am
ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب mm,
ثوب واحد ولا يخ- mm. wa huwa al-qamisu wal khimaru al-hasif wato abin da ake cewa addir'u shine riga doguwar riga wanda mace za ta sa ta yi ibada da ita ana ce mata alƙamis wala khimar da kuma mayafi gyale alhasifu shi ma mai kabri dole mayafi ɗin da za ta yafa a jikinta ya zamanto mayafi ne mai kabri sannan kuma mayafi ne mai girma ba mayafi ɗin da zai zamanto ba kawai saboda ado ne mata za su sa shi akwai mayafin da ka gani ma dama mace ta sa shi ka san kawai saboda ado ne ba wai saboda ta kare kanta bane na'am ويجزئ ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم أو يضم ثيابه ثيابه أو يكفي أو يك أو يكفت شعره wa tujzi'ur rajula fi salati thawbun wahid malam yace thawbun wahidun tufafi guda ɗaya tal wato riga doguwa guda ɗaya ko babban mayafi yujzi'ur rajula fi salati to ya ishi mutum a cikin sallah in dai namiji ne idan namiji zai yi ibada laysa wajiban alaihi an ya ciya bi thawbayn wato ba wajibi ba ne a kan shi ya zo shi da tufafi guda biyu wato allazi yujzi'u alaihi shine an ya'tiya bi thawbin wahidin ɗawilin kasifin satire an gane ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da wani daga cikin sahabban shi ya mai tambaya hadisin abu huraira an gane ko ya halitta kowa daga cikinmu ya yi sallah da tufafi guda ɗaya maza Allah ya ce awali kullikum tsaubani kowanne daga cikinku ya mallake kwamfulan biyu kowa ne daga cikinku yake da tufafi guda biyu to don haka ya halitta idan namiji ne zai yi sallah shi ya zamanto inda zai suturce din wato da ke tsakankanin shi da mace akwai tazara mai girma an gane ku to ya halitta ya yi amfani da tufafi guda ɗaya tan na'am wala yughdi anfahu bai dacewa ga mutum wanda zai yi sallah bai dacewa a gare shi wato ya sanya wa hancin shi tanhi an gane ku tanhi ya rufe hancinsa irin ya sa babet irin wanda a lokacin corona to bai dacewa ya yi hakanan to amma malamai suka ce wannan idan ya zamanto sallar ce zai wa haka kadai ya huto daga gidan shi ya huce ta titi ya je zai shiga masallaci kawai saboda akwai talakawa masu karamin ƙarfi wanda wani bai yi wanka a yau ba shi warinsu yana damun shi ya sa wannan ba bai cikin wannan bai dace bai haka nan amma in ya zamanto yana cikin wani aiki ne wanda ta kai shi ga hakan din ko yana cikin saukewa sumunci ya sa babet an gane ko ya rufe hancin shi saboda ƙura ko kuma irin guri ne wanda yake ana ta wasa ƙura tana tashi zai tafi masallaci ya sa kayan shi saboda wannan ƙura ɗin ba wai saboda matsalar masallaci ba wannan ba matsala a kan shi abin da ake magana a kai kawai ya sa saboda ya sallar kaɗai kuma in ya fito ya hudda amma in ya zamanto kuma hakanan al'ada ce doka ce aka shata a gari ko a ƙasa duk wanda zai tafi masallaci ya zamanto ya yi amfani da wannan alwiƙaya ɗin to shi ma wannan ba laifi a kan shi amma yanzu alhamdulillahi jiya an buɗe wato ci gaba da harkoki a saudiya ba wata matsala yanzu in mutum dubu suke so za su tafi kuma ba tare da an musu alluran nan ba ko an musu wannan binciken ba kuma wannan shekarar don waɗansu mahajjata don wanda ta kowane ɓangare za su tafi ba sai an a iyakance ba da wani adadi wato wannan annoba yanzu allah subhanahu wata'ala ya kawo sauƙinta babu ita kamar yadda dai a jiya wato aka yada a labarai wannan muna gode wa allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima mai girma an gane ko to bai dacewa mutum ya lullube hancinsa ya rufe hancinsa an wajahahu ko kuma ya rufe fuskar shi fi salati a cikin sallah shi ma bai dace ba wato ghaddul wajihi shi ma idan ya zamanto saboda sallar ne amma in ya zamanto irin kamar dai mutum ne wanda yake baya son waɗansu gane shi ne saboda kal a dame shi kal a hayyace shi khasatan in ya zamanto malami ne za a ga cewa waɗansu daga cikin awam wato abin da suke yi wa malami kamar bai dace ba an gane ko to in yaga saboda tsoron kadda ya rudu da irin waɗannan abubuwa shi kuma yana buƙatar a ce ya zauna a garin wannan ɗin saboda wata buƙatar shi to ba laifi zai iya lullubewa fuskar shi ya tafi ya sallah ya dawo ba a ma gane shi ne ba kamar yadda waɗansu daga cikin magabata suke yi wato za su je su su gama uzurinsu a guri ba a ma gane su ne ba su dawo an gane ku saboda kal waɗansu daga cikin wato masoya su musu abin da bai dace ba daga a haƙƙinsu an gane na'am
wa kullu sahwin fi salati bi ziyadati fali yasjud lahu sajadatayn ba'da salami yatashahhadu lahumma wa yusallimu minhuma aw yadhummu thiyabahu wato ko kuma ya haɗe tufafin shi a guri ɗaya wannan shi ma bai dace ba bai dacewa mutum a idan yana idan zai shiga sallah ya tattare tufafin shi ya naɗe su a guri ɗaya irin ya sa malum malum ko ya sa babban riga ko kuma ya sa wata jallabiyar shi doguwa an gane ko to bai dacewa a gare shi lokacin da zai tafi ya yi sallah ya nannaɗe ta ya cikukuye ta ya kulle ta saboda kada ta dinga sharar ƙasa wato wannan shi kuma duk inda wato tufafinka ya taba a ƙasa duk inda ƙasa ta taba a jikin tufafinka kana da lada a kai an gane ko to don haka bai dace ba ka yi haka na sai dai in ya ji tsoron gurin irin guri ne wanda laya amanun najasata wato bai rada gurin cewa tsarkakakke ne ɗari bisa ɗari ba ko ga wata kwata nan to amma lame ta haƙaƙa wannan kwata ɗin kwata ce ta bawuli ko kuma kwata ce ta wanke-wanke bai tabbatar ba da wace ce kuma gashi ya sa shadda sabuwa yana so zai tafi wajen wani aure to kaga a ce mishi kwata ce ma ta wanke-wanke in ya bari ta jika mishi kaya ai kaga ya yi wauta to sai ya canza guri ya yi ibadar a wannan gurin daga wannan guri din in kuma ya zamanto dole sai a gurin zai sai ya tattare kayan shi ya gyara gwargwadon yadda latu uzihi ba za ta cutar da shi ba wannan ba dalilin sallar ba ne ya yi wannan dalilin wannan matsala ɗin ce ya sa yi to wannan ba laifi a kai an gane ko? au ya fita sha'arahu hakanan kuma bai dacewa wato ga mutumin da zai shiga sallah an ya fita sha'arahu wato ya haɗe gashin shi a guri ɗaya ya tattare shi wato irin gashi na, na larabawa ake nufi ba irin namu wannan kurcici din nan gashin mu kurcici kar ka tattare shi ma in kana so ya ina zai tattarin ma gashin da da bai huce da bai huce ba inci ɗaya ko wani abu dai dan karami da baya da yawa to abin da ake magana a nan saboda gashi idan yayi sujada dan adam idan ya yi sujada gashi ya sauka daga jikin shi wannan gashin da ya shahi ƙasa shi ma zai samu ladaidaki kamar yadda abdullahi dan abbas allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya rawaito a cikin atsar an gane ko ya ga wani tabi'i yana irin wannan sai ya dan haɗe gashin shi yanzu a yi sallah an ƙare kuma ya saka shi ya ce to na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya yi hani game da wannan abin da kai umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in wala nakfita sha'ran wala nadumma thiyaban an gane ko wato kadda mu haɗe gashin mu a guri ɗaya kuma kadda mu haɗe tufafin mu mu bar su su zube su ma su yi sujada an gane ko na'am wa kullu sahawin fi salati dukkan rafkanuwar da wato limami ya yi ta a cikin sallah dukkan rafkanuwar da aka yi ta a cikin sallah bi ziyadatin ta hanyar ƙari ne wannan limamin ko wannan mutumin da yake sallah shi kadai ƙari ne yayi to falyas judilahu sajdatayni wato sai yayi sujadu guda biyu saboda wannan ƙari ɗin da lahu ɗin nan abdamiru ya udu wato ila a ziyada ɗin wato faliyas lizziyadati sajdatain wato sai ya yi sujadu guda biyu saboda wannan ƙarin da ya yi ba'ada salami zai yi sujadu ne guda biyu bayan sallama ya tashahadu lahuma wa yusallimu minhuma to yana yin tahiya minhuma saboda wannan sujadun guda biyu da yi alahuma saboda wannan sujadun guda biyu da ya yi wa yusallimu minhuma kuma yana sallamewa daga gare su a wannan shine abin da malikiya ta tafi a kai wajen abin da ya shafi ba'adi idan mutum ba'adi ta kama shi bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato zai tafi ya yi sujada ne idan ya tafi ya yi sujada irin sujadar da yake yi a cikin sallah ko wanda tafi ta matsau idan ya dago ya koma to idan ya dago ya zauna ba mu bashiratan ba zai yi sallama wato zai yi idu tashahuda sun mu sallimu an gane ko yana sakewa ta hiya sannan kuma sai ya sallame saboda malamai suka ce wato duk zama na ƙarshe to akwai tahiya a cikinsa dukkan zaman da za a yi sallama a cikinsa akwai tahiya a cikinsa to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a la tashahuda fil ba'di wato ba a yin tahiya a cikin sujada ba'adi da aka yi wato yana dagowa zai yi sallama an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa kuma kowa daga cikin malaman dalilinsu shine hadisin abu huraira wanda yake bayani akan abin da ya shafi wato rafkanuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya yi cikin hadisin zuliyadai wanda ya fi shara da hadisin zuliyadai an gane ko wanda a nan ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ɗaya daga cikin salloli na yamma in ma a zuhur ko la'asar a ɗaya daga cikinsu ya sallame daga raka a biyu da yi ya tashi ya tafi wani ɓangare ɗaya a masallaci wato akwai wani a katako wani banci da yake jikin masallaci ya kwanta a nan ya ɗora hannun shi ɗaya akan kundukukin shi ɗaya ɗaya akan kundukukin shi ɗaya wato masu gaugawa sun fito daga cikin kahohi na masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato akwai abubakar da umar to amma saboda kwarjinin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake da a idansu wato ba sa iya tinkara shi da magana ba sa iya mishi magana sai ya musu kwarjini su dai sun san akwai wato an samu rage a cikin sallan nan a la'asar ko a zuwa da aka saba raka a hudu kuma yanzu aka yi biyu aka sallame to su ba za su iya mishi magana ba to a cikin mutanen akwai wani ana ce da shi malam khirbabu wa fil qawmi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadayn wato a cikin waɗannan kin mutanen wato akwai wani mutum ana ce da shi khirbak hannayen shi suna da kai tsawo har ma dhul yadayn ake ce mishi eh irin kamar raka malam dogo ko na makamancin haka an gane ko sai ce ya rasulallahi an samu matsala ya ce shin adadin raka'o'in rage su ne aka yi koko mantawa kai Allah ce ɗaya ba ta faru ba daga ciki ban manta ba kuma ba a gajarta ba ba a rage adadin raka'o'i ba lam ansa wa lam tuqsar Allah ya ce to da ya ga mishi haka yaji mazala a watarwa da ce kullu zalika lam yakun ba ɗaya daga cikin wannan wanda ya kasance ya ce a ya rasu da layi katkata ɗaya ta faru daga ciki sai ya tambayi sabai a kama ya ƙulu zuledin zuledin abin da ya faɗa daidai ne ka ce ƙwarai to ya tashi ya sallaci abin da ya saura ɗin to saboda wannan ziyada ɗin da aka samu ta sallama wanda ba fi muhalliha ba ne wato ya yi ta ne ba a gurinta ba ta wannan hira da aka samu aka wannan duka ziyada ne saboda duka a cikin sallah ne ake to yanzu wannan sai kuma daga ƙarshe bayan ya yi sallama sai ya yi sujadu guda biyu ba huwa jalisun qala fa nubitu anna imran ibn husayn qala thumma sallama wato furubba ma saluhu thumma sallama so da dama ɗaliban abu huraira suke tambayar shi thumma sallama ce furubba ma saluhu qala fa nubitu anna imran ibn husayn na qala thumma sallam wato wannan hadisi na Abu Huraira wato shine al-aslu wato fi a fi sujudil ba'di to shine asali shine tushe wato wanda zai maka bayani akan sujada ba'di kamar yadda zai malikiya ta tafi akai dinnan akwai waɗansu wanda daga cikin malamai la yufarriquna baina a ziyada wa nuqsan fi salati wadan suna ganin kawai ƙari ne kai rage ne kai ba da za kai ƙari ne kai rage ne kai wadan suna ganin kabla za kai an gane ko to amma malikiya suka ce saboda hadisi ya tabbata ai ba zai yi ba a tafi zuwa ga kuma kiyasi an gane ko na'am wa kullu sahwin bi naqsin falyasjud lahu qabla salami idza tamma tashahhuduhu thumma yatashahhadu wa yusallimu وقيل لا يعيد التشهد وكل سهو بنقص wato dukkan rafkanuwar da limami ya yi ta ta hanyar ragewa wani abu daga cikin abubuwan da suke sunna ne a cikin sallah rage ne wannan shi kuma ya yi to falyasjud lahu qabla salam wato sai yayi sujada qabli sai yayi sujada kafin sallama idza tamma tashahhuduhu idan tahiyar shi ta cika wato idan yazo da tahiya ga baki ɗayanta yazo da ita a ciki thumma yusallimu thumma yatashahhad wa yusallim sannan kuma sai yayi tahiya ya sallame an gane ku a wannan shi kuma asali cikinsa shi ne hadithin abdullahi ibn malik ibn buhaina abdullahi ibn malik ibn buhaina wato abdullahi dan malik dan buhaina wanda ita buhainar mamar shi ce an gane ko malik din shi ne babansa wato ya fi shara da abdullahi ibn buhaina a cikin wato a ruwat a kashi-kashi ne akwai waɗanda suka shahara da sunan mahaifiyarsu irin su abdullahi bin buhaina kaga shi yadda ake kiran shi da sunan mahaifiyar shi ba a kiran shi da sunan baban shi akwai waɗanda suka shahara da sunan kakansu ko kakansu irin rukon kaka da ake cewa wanda wani saboda dadewar da ya yi a wajen kakan shi sai a zaci shi ne ma baban nashi an gane kuma sai a dinga jingina shi zuwa gare shi daga cikin sahabbai akwai wanda ake mai irin wannan kirarin daga cikin tabi'ai ma akwai wanda ake kiran shi da irin wannan an gane ku akwai kuma wanda ake jingina shi zuwa ga wato faffan shi ko wani abu makamancin haka saboda a gurin shi ya tashi wannan duka a wajen abin da ya shafi a wato ruwat asma'ur ruwat da kuma wato arruwatul ladina yunsabuna ila ghairi abaihim li sababin ma au biduni sababin duka suna na a rubuce cikin kutubut tarajum da kuma wato abbabagat an gane to sai yayi tahiya ya sallame hadisin abdullahi bin malik wanda yana cikin sahihain shi ya tabbatar da abin da ya shafi as-sujudul ba'di a as-sujudul qabli an gane ko ya tabbatar da ita kamar yadda shi ma ya ce ya mana ɗaya daga cikin salloli na yamma a imma az-zuhur imma la'asar a ciki sai ya manta bai yi zaman farko ba zaman tashiya na farko ya ce to muna ta dako jira muke sallame mu mai magana mu ce ya kuma hallo yanzu sallar amurdo ta zama ɗaya to bai sallame ba sai ya yi sujado guda biyu kafin ya sallame sannan kuma sai ya sallame wanda wannan shi kuma shine al'asulu wato fi filba'ad ya fil qabli wannan shine asali cikin wato sujada qabli kamar yadda za mu ga wannan shi ma hadisi yana cikin sahihain to sai kuma hadisin abdullahi dan mas'ud abu abdurrahman allah subhanahu wa ta'ala ya kara yadda da shi shi kuma ya rawaito mana hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi raka'a biyar a cikin sallar azuhur a ko la'asar ka lallai an yi kari a cikin wannan ko kuma ya yi sujada a ba'adi kamar yadda hadithu yana cikin sahihaini hadithun abdullahi dan mas'ud na'am waqila la yu'idu tashahhud waɗansu daga cikin malamai suka ce ba zai sake sallah ba zai sake tahiya ba saboda wato ba rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi tahiya ba to amma dai zancen da yake sananne a malikiya shine cewa ya tashahhad din نعم ومن نقص وزاد سجد قبل السلام
ومن نقص وزاد wato dukkan wanda ya yi ragi a cikin sallah wazada kuma ya yi ƙari hallo a cikin sallar a wani gurin ya yi ragi a wata raka'al a wata raka'al kuma ya yi ƙari an gane ku? to sajada ƙaular salam sai ya yi sujada kafin sallama wato surar haka shine ya zamanto mutum mu ɗauka sallar azuhur ce ne a sallar azuhur a raka'a ta farko ya karanta sura da fatiha a raka'a ta biyu ya karanta sura da fatiha zai yi zaman tafiya ko ba zai ba lillah yahdikum Allahu wa yuslihu balakum zai yi ko sai ya meke ya manta bai yi ba yanzu an yi rage ko ba a yi ba rage an yi rage a raka'a ta uku maimakon ya karanta fatiha kadai sai ya karanta fatiha da sura an yi ƙari ko ba a yi ba ƙari a nan an yi ƙari to yanzu a nan sai ya yi sujada ƙabli sai ya yi sujada ƙabli saboda wannan ragin da ya yi saboda ƙa'idar da malamai suke cewa janibin naƙasi muƙaddamun ala janibin siyada an gane ko a ɓangaren ragi da aka samu a cikin sallah wato ana gabatar da shi akan ɓangaren wato ƙari an gane wannan shine abin da ya sa to idan ya zamanto an samu wato aziyadatu wan nuqsan fi salatin wahida fal hukmu fiha an yasjuda al insanu sajdatan a sujudan qabliyan wato mutum yayi sujadu guda biyu sujada qabli ake ce da su an yasjuda al insanu as-sujud al qabliya wato yayi sujada qabli kafin sallama zai yi kenan
ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ذكره وإن قال ذلك ومن كان نسي قبل السلام سجد إن كان مريضا to waman nasiya an yasjuda ba'da salam dukkan wanda ba'adi ta kama shi sujada ba'adi ta kama shi sai ya manta ya yi ta bayan ya yi sallama din da ya yi sallama ya gama azkar din shi ya yi komai da komai ya tashi ya tafi uzurin shi ya je ya shiga harkokin shi daga baya sai ya tuna ashe shi sujada ba'adi ta kama shi a sallar azuhur yanzu gashi za a shiga magariba to fal ya sujud mata ma zakara sai ya tafi yayi wannan sujada ba'adin a duk lokacin da ya tuna ta a duk lokacin da ya tuna ba zai ce ba to yanzu wannan lokacin hal an yi la'asar kuma gashi daf da rana za ta fada a ya je ya yi sujadar a wannan lokacin saboda zai iya yiwuwa wata dama ce ya samu a wannan lokacin ta yayin idan yi wasa da damar shi kuma ba zai yi ba an gane ko to sai ya yi sujada mata ma zakarahu a duk lokacin da ya tuna wato wannan sujada ba adin bai yi ta ba wa in tsala zalika ko da wannan din ya tsawaita ko da lokaci ya tsawaita irin bayan kwana uku ne kwana hudu sati ɗaya ne kwana goma ne wata ɗaya ne ko da ya tsawaita matuƙar dai ya tuna cewa katkat akwai wata sallah da ba da ta kama shi wata rana da maraici amma kuma bai yi ba ba'adin da aka kare sai ya tafi wannan haka dai to wa in kana qabla salam idan kuma sujadar da ta kama shi kafin sallama ce sujada qabli ce ta kama shi to kuma yanzu sai ya yi garaje ya manci sai ya yi sallama da ya sallame a yanzu ba a zancen sujada ƙabli kuma to sajada sajada ha ba'adiyyan shine sajada sai ya yi sujada ba'adi maimakin sujada ƙablin in kana ƙariban idan a kusa ne ya tuna cewa ƙabli ta kama shi bayan ya sallame ba ɗauki lokaci ba kawai yana azkaru sai ta faɗo mishi a rai sallan nan tashi sujada ba da ƙabli ta kama shi yanzu tun da hali ya riga ya sallame ai babu ƙabli ƙabli ana yin ta ne kafin sallama to yanzu sai ya yi sujada ba a di kambacin sujada ƙablin kawai kai tsaye ya risina ya tafi ya yi sujada ya ɗago ya koma ya ɗago kuma ya sallame an gane ko in a kusa ne wa in ba'u dabut na وإن ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه وشبه ذلك فلا شيء عليه wa in ba'u da zalik wa in ba'u da to idan wannan lokacin ya tsawaita ya zamanto kafin ya tuna an samu tazara bayan ya fito daga masallaci ne ma ya tafi shago ko ya tafi makaranta ko ya tafi gona kawai sai ya tuna to ibtada salatahu sai ya faru sallar shi wato sai ya sake wata sallar wacce sallar ita tunda an samu matsala a cikinta sai ya yi ilga'inta illa an ya kuna zalika min naƙasi shay'in khafifin illa an ya kuna zalika sai dai in wannan wato sujada ƙabilin da ta kama shi sai dai in ya kasance ta kama shi ne saboda ragewa wani abu wanda yake ɗan kaɗan wani abu wanda yake ƙanƙane a cikin sallah wato wanda yake ba sunna ba ce mai ƙarfi ka surati ma ummil qur'an wato kamar inda ya manta karatun sura ma ummil qur'ani wanda ake karanta ta bayan an karanta mahaifiyar alqur'ani a kalmu ɗauki cewa ma'a anan tana nufin tare da mahaifiyar alqur'ani saboda idan mutum ya manta karatun sura tare da alhamdu ai ya manta farilla da sunna ce ba haka yake nufi ba ka suratin lati tuqra'u ba ummul qur'an wato kamar wato inda mutum ya manta karatun sura wanda ake yi bayan an karanta fatiha ka suratin lati tuqra'u ba'da ummul qur'an kenan au takbiratayn wato ko kuma ya manta kabarbari guda biyu awit tashahudaini ko kuma ya manta tahiyoyi guda biyu wa bihi zalika da makamancin wannan to wannan fala shay'a alaihi babu komai akan shi wato in ya zamanto dalilin wannan ne kabbara guda biyu ce zai tafi sujada ya mance bai ce Allahu akbar ba a wata raka'a daga cikin raka'o'i ya ɗago daga zaman tahiya zai tafi raka'a ta uku ya manta bai ce Allahu akbar ba sai da ya sallame yanzu wannan ragin da yi ba za a ce dole dole ba sai ya yi sujada kabri saboda waɗannan sunna ce wanda cike ba mai ƙarfi ba a takbira waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kullu takbiratin sunnatun wahidatun siwa takbiratul ihram gabaki ɗayan kabarbari na sallah suna ɗaya ce dukansu in ka cire kabbar alharama waɗansu kuma suna ganin cewa kowata kabbara ɗaya tana cin gashin kanta sunna ce mai zaman kanta don haka idan mutum ya manta kabarbari guda uku ko sama da uku zai yi sujada ɗari an gane ko wannan da ya saɓani ne yana nan mabusuɗun fi kutubi a a wato fi kutubi alfuro wato yana na ashin faɗi a cikin wato littattafai na fiƙihu na'am ولا يجب ظهور السهو لنكس ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها قيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة sujada ta rafkanwa ba ta isuwa saboda mutum ya manta ruku'u idan mutum ya manta ruku'u ya rage ruku'u a cikin sallar shi a raka'o'i guda hudu da ya yi wata raka'al ya manta bai yi ruku'u a cikinta ba to ba za a ce yi sujada ƙabli ba sujada ƙabli ita guri ɗaya ne take hawa sujada wato sujada ta rabkano guri ɗaya ne take hawa ba ta hawa farilla ba ta hawa mustahabi ita ta fi ƙarfin ta hawa mustahabi ita kuma farilla ta fi ƙarfin ta an gane ko idan ta hawa mustahabi sai ta ruguza sallar gabaki ɗaya in ƙabli ce inda mutum saboda ya bar mustahabbi ne sujada kabli to zai iya yiwa ya janyo mai bacin sallar shiga baki ɗaya kamar yadda malamai suka faɗa hakanan idan ba adi idan wato farilla ce ya bari kaga ruku'u wato wajibi ne daga cikin wajibabbin sallah yana daga cikin wato gimshikai na sallah a ruku'u to idan mutum ya manta ruku'u a cikin sallah sujada kabuli ko ba dai ba za ta ɗauke mai ba wala sajidatin hakanan kuma as-sujudu sahawi sujudu sahawi wato sujada ta rafkanuwa inda mutum ya yi ta saboda ya manta sujada guda ɗaya tal to la tujzi'u wato ita ma ba ta isuwa ana abin da yake nufi da yace wala yujzi'u sujudu sahawi li naqsi rak'atin hakanan wala yujzi'u sujudu sahawi li naqsi sajdatin wato sujada ta rafkanuwa ba ta isuwa saboda mutum ya manta sujada guda ɗaya a cikin sallar shi ya tabbata a sauran sallolin kowace a sauran kowace raka'o'in kowace ya zo da sujadu guda biyu a cikinta amma akwai wanda ya yi sujada ɗaya to yanzu ba zai ce yi sujada a ƙauli ba wannan dukkaninsu kowanne rukuni ne daga cikin rukuni na sallah to dole sai ya zo da su na'am wala li tarkil qira'ati fi salati kulliha hakanan kuma sujada ta rafkanuwa ba ta isuwa inda mutum ya bar karatu a cikin sallah ka cokam ga baki ɗayanta a sallah ga baki ɗaya kawai mutum ya zai ɗaya kikan in aka jima ya ruku'u in ya saici lokacin da mutane za su ga cewa ruku'un shi ya cika ya ɗago kikan sami allahu liman hamid kawai kikan shi dai a tsaye in a tsaye yake ba karatu yake ba karatun fatiha ba karatun sura in a ruku'u ne ba tasbihi ba addu'a in a sujada ce ba tasbihi ba addu'a an gane ko aw fi raka'atayn minha ko kuma cikin inda bai yi karatu ba a cikin raka'o'i guda biyu minha na sallah ta farilla wato inda ya bar karatu a raka'o'i guda biyu imma na farko imma na ƙarshe imma ta biyu da ta uku idan a sallah ruba'iyya ce wa kadhalika fi tarkil qira'ati fi raka'atin min as-subhi hakanan kuma sujada ta rafkanuwa ba ta isuwa cikin inda mutum ya bar karatu a raka'a ɗaya tal daga cikin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi wato inda mutum a raka'a ta farko kawai da ya daga hannun shi kawai sai da ya kabbara kawai sai fara karatun sura idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat ya shiga bai karatun fatiha ba kaga wato an yi tuya an manta da albasa wato an bar farillar an kama sunna to yanzu ya za a yi to wannan shi ma sujada kabli ba za ta isar mai ba saboda da a ce surar ce ya bari abin zai fi zo mai da sauki sama da a ce ya bar farilla saboda in surar ce ya bari wato zai iya yin sujada kabli na'am واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها to malamai sun yi saɓani sun daɗa juna sani cikin inda mutum ya yi rafkanuwa game da yin karatu a cikin raka'a ɗaya tal a sallar da take ba a subahi ba ce a sallar a zuhun raka'a hudu a ɗaya daga cikin raka'o'in nan guda hudu sai ya manta bai karanta fatiha ba to shin sallar shi yaya take sallar shi ta yi ɗari bisa ɗari kawai sujada ƙabli zai yi ko kuma a'a dole yanzu sai ya yi ilga'i da wannan raka'a ɗin da ya manta fatiha a cikinta li'annar fatihata rukunin min arkani salati falabud da min al'itiyani bin rukuni dole ne sai ya haka don koko a'a waɗansu daga cikin malamai suka ce sai ya zo da ita waɗansu suka ce ba zai zo da ita ba amma za mu yi tafsiri insha Allah ta'ala idan ba gangara na'am faqila yujzu su fihi sujudu sahwi qabla salam waɗansu daga cikin malamai suka ce sujudu sahwi sujada ta rafkanuwa kafin sallama yujzu fihi yana isuwa a cikin irin wannan matsala ɗin da aka samu saboda ƙira'atul fatiha sun gina wannan matsalar tasu wato akan cewa ƙira'atul fatiha rukunin fi jullis salati la fi kulli fi jullin raka'ati la fi kullin raka'at wato karatun fatiha rukuni ne daga cikin rukunne na sallah a cikin yawaicin raka'o'i na sallah ba a dukka ba an gane ko a idan a cikin raka'a hudu ka karanta fatiha a raka'o'i guda uku a ɗaya ba karanta ba suka ce baya kama ka cikas saboda abin da manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadisin ubarata ibn samit wato ba sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba ya ce fi kulli raka'atin a cikin sallah shi ya ce to da haka za mu ɗauki abin da al'aghlabiya wato indiya har ya zo da fatiha a yawaicin raka'o'insa ba za mu yi hukunci ba la na hakumu bi ibabalin raka'atin lati lam ya'ati bi qira'atin fiha bi mujarradi hadal hadith an gane ko waɗansu daga cikin malamai haka suka tafi a kai wannan idan za ku koma cikin littafin ashalul madarik wato za ku ga wato masalar yadda take saboda mai irshadu salik ila ashrafil masalik ya tattauna a kanta shin karatu farilla ne a cikin kowace raka ko kuma a'a farilla ne a yawancin raka'o'i a nan za ku ga bayani an gane
وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا حسن ذلك هذا أحسن وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى شيكنا وقيل يلغيها ويأتي بركعة waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wato yanda zai yi wannan raka'a ɗin da ya yi ba karatu a cikinta ya ɗoka kamar bai yi ta ba shi ne iligayi ya ɗoka kale ya lissafi da ita laya a taddu biya a cikin adadin raka'o'in da ya sallata kale ya lissafa ta idan yana bayani ya ɗoke ta da kamar bai yi ta ba shi ne ya yi iligayinta wato ya yi wurgi da ita kadda ma ya lissafa cewa tana ɗaya daga cikin raka'o'in shi to wannan waya a tibi raka'atin badala hakina sai ya zo da wata raka'a kambacin ita wannan raka'a ɗin da ya bari ɗin su kuma sun gina wato wannan fatawar tasu ne akan cewa ƙira'atul fatiha wajibun fi kullin raka'at to dole ne wato mutum ya karanta fatiha a cikin dukkan raka'o'in sallah baki da saboda alladina a rawaulana sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallama wato sabon da suka rawaito mana siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wani ɗaya daga cikinsu wanda ya ce annabi bai karanta fatiha a wata raka ba kowa idan yana bayani ka ɗauka hadisin abu da ya tabbatar mana da karatun fatiha a cikin kowace raka ka ɗauka hadisin abu sa'idin al-khudri wanda yake cikin musulun ya tabbatar mana wato da karatun fatiha a kowace raka to fa kaifa wahidun ya turuku قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ثم نقول له أن يسجد السجود القبلية من أجل ترك هذه القراءة في تلك الركعة أو في هذه الركعة وزي يوبا أنغاني فأكا ودنسل لغتك ما لم يسكت saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ba a rawaito daga wajen shi ga wata sallar da ya yi bai karanta fatiha a cikin wata raka'ata ba kuma da yawa siffar sallar annabi tana nan cike a cikin littattafai an gane ku? to da haka suka ce alittiba'u aula min al-ibtida'i ka zo da wani sabon abu ya dace ba addini ka bi shine abin da aka umarce ka da shi alittiba'u aula min al-ibtida'i wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf ko wani abin da ya ko wani abu makamancin haka wato dukkan alkhairi za ka same shi ne lokacin da ka bi sawun waɗanda suka gabace ka daga cikin mutanen kirki as-salafu salih ma kanu yaf'aluna hadha thumma nahnu naf'aluhu la naf'al as-salafu salih kanu yaf'aluna kaza wa kaza wa kaza nahnu aidan mudarruna ila an naf'ala hadha al-fi'l bi qadari taqatina an gane ko as-salafu salih يتجنبون مثل كذا كذا كذا كذا فنحن أيضا إذا كنا نريد أن نبتدي بهم فلا بد أن نتجنب كذا وكذا وكذا أنغاني to wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi wannan shine abin da waɗansu daga cikin malamai suka tafi suka ce zai ilga'i da ita ya zo da wata raka akan bacinta taw waqila yasjudu qabla salam waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a'a kawai zai yi sujada ne kafin sallama wala ya a bi raka'atin ba zai zo da wata raka'a ba wato zai yi sujada kafin sallama saboda ya yi ragi ko a cikin sallar shi amma ba za a ce zo da wata raka'a sabuwa ba wa yu'idu salata ihtiyatan to malam bayan ya kawo aqwalul ulama'i fil malikiya waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza shi ma zai tsoma baki saboda shi ɗin ya kai ya tattauna akan mas'ala kuma a saurare shi ya kai mujtahidi wa yu'idu salata ihtiyatan yace ni nake ga ya sake sallar ma ihtiyatan saboda ya kewaye daga wannan sabani na malamai ya fita daga wannan rikici nasu idan ya sake sallar ya haƙura da wannan sallah ɗin shi kenan an huce gurin ya ce to ni nake ga wato ya hakan ɗin ya fi wa haza ahsanu zalika insha Allahu ta'ala ya ce wannan maganar ta ƙarshe wanda na kawo maka ahsanu zalika wato ita ce mafi kyawo daga cikin maganganun da wato aka faɗa akan wannan matsala ɗin saboda a cikinta ne za ka samu tabbas ɗari bisa ɗarin cewa ka kubutar da kanka daga haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka in sha Allahu ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so wato wannan ita ce magana mafi kyau a tabihi littabarruk wato ya zo da in sha Allahu ta'ala saboda wato neman albarka a cikin maganar shi saboda neman albarka a cikin fatawar da ya bayar a malam za mu ga sosai yana amfani da insha Allahu ta'ala to a waɗansu gurare kamar yadda malaman da suka mata sharhi wato suka tattauna a kai a waɗansu gurare idan ya ce insha Allahu ta'ala ya dullu ala du'ufi a hadal qawl wato yana nuni akan raunin maganar da ya zo da ita shi yasa ce insha Allahu ta'ala idan maganar ya san cewa a malikiya ba ta da ƙarfi kuma shi yana ganin ta haka ne shine daidai din to zai ce maka wa haza ahsan saboda za ga ko a malikiya wannan maganar tashi ta ce wa yu'idu salata ihtiyatan za ga akwai da yawa daga cikin malaman da a bangaren da suke mutum idan bai yi karatu a raka ɗaya ba ba za a ce sallah ta ɓace ga baki ɗaya ba ya yi ilga'in wannan raka ɗin ya zo da wata ɗaya kenan ko kuma ya yi sujada ƙabli wannan ita ce maganar da ta fi shahara duka to amma maganar nan ta ƙarshe tashi wanda ya faɗa ba ta da ƙarfi sosai shi yasa cewa za a sanu zalika insha Allah ta'ala to amma idan mutum ya ɗauki wannan ɗin duba da cewa ba hadisin da ya tabbatar da yin ko kuma rashin yin to ba laifi an gane ko na'am ومن سها عن تكبيرة أو أن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه ومن سها عن تكبيرة wato dukkan wanda ya yi rafkanuwa game da yin kabbara guda ɗaya ya rafkana bai ce Allahu akbar ba so ɗaya tal أو عن سمع الله لمن حمده مرة ko kuma ya manta faɗar sami Allahu liman hamida so ɗaya tal to fala sujuda alaihi babu sujada a kan shi awil qunut ko kuma wato inda ya manta alqunut an gane ko a cikin sallar asubahi a raka'a ta biyu ta sallar asubahi kamar yadda lokacin da muka zo tattaunawa akan alqunut mun faɗaɗa bayani a kai da kuma saɓanin malamai akan mas'alar nan to sai mutum ya manta alƙunutu idan yana daga cikin wato waɗanda suke alƙunutu kenan sai ya manta yin alƙunutu to fala sujuda alaihi babu sujada akan shi amma hoye sani idan yayi sujada saboda irin waɗannan matsalolin da suka same shi idan yayi sujada litarki sami Allahu liman hamidahu marra au sajada litarki takbiratin wahida aw sajada litarki alqunut fa inna salatahu batalat wato in dai sujada qabli ce yayi to ta janyo mai rugujewa sallah saboda adkhala fi salatihi ma laysa minha ya shigar a cikin sallar shi abin da babu shi a cikin sallar tashi an gane na'am na yana ganin gurin kwana ne ko to alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك